baitihi wa ashabihi ajma'in bayan haka yan uwa yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ka cancanta sai Allah shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku yan uwa ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi babu abin da yake koyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya Allah kai tsira da aminci bisa manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa iyalan gidansa da kuma sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa lalle fitintunu suna faruwa musamman a lokacin nan namu na yanzu da muke rayuwa ya ku musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara al'amura ya kasantar da su da iliminsa da kuma hikima ta sa subhanahu wa ta'ala cewa rayuwar duniya ta zamto guri ne na ainihin wato alkhairi da kuma sharri ma'ana dan adam daga wannan rayuwa zai tanadar ma kansa alkhairi gobe alkiyama ko kuma ya tanadar ma kansa wato sharri gobe alkiyama ita duniya guri ce wato na ainihin kyakkyawan aiki da kuma mummuna kuma wato ainihin a duniya ɗin wato akwai kokuwa da kuma ja'in ja tsakankanin waɗanda suke su ne na Allah tabaraka wata'ala da kuma waɗanda suke su ne rundunar shaidan wanda suke kuma su ne masu cin wato su ne masu hasara tun daga Allah tun lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya halicci annabi Adam ya dora shi akan ƙasa ba a kasance wato kokuwa tsakankanin bangaren shedan da kuma bangaren mutanen kwarai ba ta gushe ba har izuwa yanzu kuma har izuwa wato a tashi alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala tintini ya san tun kafin ya halicci wato ainihin bayi ya san me za su aikata domin dama Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara al'amura kafin a haife ka kafin ka zo duniya dama Allah tabaraka wata'ala ya rubuta cewa za ka zo a ƙasa kaza a gari kaza mahaifinka shine wane mahaifiyarka ita ce wace tun kafin ma ya halicci annabi adam da shekarar dubu hamsin wannan ya tabbata Allah tabaraka wata'ala ya rubuta ya san duk abin da bayi za su aikata Allah tabaraka wata'ala yana sakan yawa bayi da kyawawan ayyukan da suka yi gobe da kiyama ya ba su lada ya kuma wato yadda da su ya sanya su gidan aljanna ta ainihin ni'ima ya Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da aljanna ta ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala yana lura da ainihin wato laifuka da bayi suke yi gobe da kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su bisa kafirci da kuma munafunci da kuma laifukan da suka yi waɗanda ba su tuba ba ko mai yafe ba Allah tabaraka wa ta'ala zai musu azaba ta hanyar fushi da su da kuma azabtar da su da ainihin wuta Allah tabaraka wa ta'ala ka kare ba tare da kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zalunci kowa ba haka yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bayya zalimtar kowa lalle al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle an gadar musu da ainihin wato littafi shine ainihin alqur'ani mai girma duk wanda ya riko da shi lalle ya yi riko da ainihin wato igiya wacce zai tsallake wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma ta karshe an yi al'ummomi da yawa da yawa a baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa in an tashi alkiyama zaka ga mutane kala kala zaka ga wancan annabin da taron jama'a suna bin sa duk inda yayi suna bin sa zaka ga wani mutanen da suke tare da shi yan kaɗan ne zaka ga wani mutanen da suke tare da shi ba su goma sha ba zaka ga wani annabin mutanen ba su kai goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga wani annabin babu kowa tare da shi sai mutum daya kuma duk inda wannan annabin yana tare da shi shi kadai imani da shi wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam lalle akwai alkhairi a cikin ta ya ku yan uwa ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi riko da littafin Allah tabaraka wa ta'ala ku yi riko da ainihin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan fitintunu da suke faruwa na ainihin wato rayuwa da muke ciki a yanzu babu mafita face koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ku yan uwa ita wato ainihin fitina tana kasancewa ne kullum wato kutuntunu sukan sake faruwa ne kowanne yi annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisi cewa mafi sharrin kwanaki shine yinin da yake bin daga shi sai a tashi alkiyama to wannan yinin ya fi kowanne yini wato sharri da kuma ainihin wato muni ko da yaushe shekaru suka ƙara tafiya za ka samu ana sake samun waɗansu kaloli na ainihin wato sharri da kuma waɗansu fitintunu wato daban lalle wannan al'umma ta ga ainihin fitintunu kuma tana kan ganin fitintunu kamar yadda zo cikin ma'anar hadisi cewa wannan al'umma akwai wato fitina kamar ka ƙida'in lailin muslim kamar wato duhun dare ne wanda yake mai duhu ma'ana duhu ne wanda zai yi wahala ka tantance wannan ne ya zo kusa da kai saboda tsabar yawan fitintunin da za a yi kamar yadda suka fara faruwa a yanzu babu mafi girman fitina ya ko yan uwa fitinar da za ta zo ta yi wancan kali da ainihin imanin mai imani domin shi mumini shi musulmi bashi da abin da ya wuce wato ainihin tauhidinsa bashi da abin da ya wuce wato ainihin imani da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa babu wani annabi da ya zo kafin ni face wato ya nuna wa al'ummarsa duk wani alkhairi da za su iya samu face kuma wato ya tsoratar da su duk wani sharri da ya sani lallai ita wannan al'umma an sanya wato ainihin cin nasararta da wanne wata lafiya cikin wato na farkonta ma'ana babu wani abu da mu wannan al'umma yanzu daga ƙarshe-ƙarshe za mu aiwatar a matsayin addini ko a matsayin alkhairi matuƙar dai alkhairin ne to za mu samu waɗancan wanda suka zo annabi da sahabbai lallai sun rigaye mu ga ainihin wannan alkhairi din mu an riga an yi mana komai ban ma bukatuwa zuwa ga mu kirkiro ko mu tsara wa kanmu me za ni Allah tabaraka wata'ala ya da shi Allah tabaraka wata'ala ya riga ya wato ba mu magabata wanda yake idan muka yi koyi da su sai mu samu nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan al'umma na karshen ta za a samu bala'o'i kala kala da waɗansu al'amura za su faru wanda za ku ji kuna kyamatar su ban kwasan wannan al'amura din fitintunu za su zo sai ya zamto fitintunu sun zo sun cakuɗa da juna har fitina ta zo ka ji mumini yana cewa yana ganin ina ganin fa a wannan fitinar ce zan mutu ina ganin wannan bala'in idan wata fitina ta zo musulmai ko tsakaninsu da waɗansu wanda suke ba su ba ko kuma tsakankaninsu suna kashe juna har ka ji musulmi mumini yana tsammanin cewar la'alla shi ma fa a wannan zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a yaye wannan fitina din ta wuce idan wata ta zo sai kaji ya ce kai ina ganin lalle wannan kam watakila a wannan zamu mutu ma'ana wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin wato kaloli na ainihin fitintunu da za ta faruwa kamar yadda yake faruwa a yanzu wane ya kashe wane wane ya dauki dukiyar wane wane ya zalunci wane ba tare da ya san ma menene dalili ba wani zai kashe wani bai san dan me aka kashe shi ba shi ma wanda ya kisan ba shi da dalilin da yasa ya kisa din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi mubaya ya amince da jagorancin wani jagora to lalle ya masa biyayya matakar wato wannan abin ba saban Allah bane tabaraka wa ta'ala ya masa biyayya iya bakin gurgudu idan ko wani yazo cewa zai ja da ku ku bar wato biyayya ga ainihin umarni da kyakkyawa da kuma hali daga mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to sai ku yaki wannan din wannan ya zo cikin wato wato ruwaya ta Imam Muslim kamar yadda ya kawo a cikin sahihinsa ya ku yan uwa musulmai ita fitina kashi biyu ce akwai fitina wacce ake ce mata fitnatul khassa da kuma fitnatul amma ma'ana fitina ta mutum shi a karan kansa individually za ta sauka akan mutum shi shi kadai da kuma fitina da take sauka akan al'umma gabaki daya in aka ce fitina kuwa ya ku yan uwa shine wata musiba ko wata jarrabawa ko wani mummunan abu ya sauka akan wato mutum ko dai fitinar nan ta zamto wato a cikin sha'anin addininsa wannan kuma ta fi kowace muni ko kuma ya zamto a cikin sha'anin al'amarin duniya ne sai ya zamto fitina ɗin ta tafiyar da ainihin addinin musulmi ko kuma ta rage masa kaurin imaninsa ko kuma ya zamto ta tafiyar masa da ainihin abin da ya mallaka na abin duniya ko kuma ta rage wani adadi na abin da ya mallaka duka waɗannan al'amura su ake kira zuwa ga ainihin fitina to babu fitina kuma da tafi muni fiye da fitinar wato ainihin da ta shafi aƙida ko addini wane ya zo ya ce wane ma Allah ne wane ma Allah ne shi ma da kansa ya ce shi ma Allah ne to wannan ya fi komai zama musiba ya fi komai zama fitina domin duk abin da duk yadda hali zai kasance in dai ka da Allah tabaraka wa ta'ala baka yi shirka da shi ba kana mai cikakken imani lalle karshen al'amarin musulmi karshen sa zai zama dan aljanna ne duk wani musulmi da ya mutu yana da ainihin tauhidi da imani sai dai waɗansu sun yi laifukan da sun ɗauki haƙoƙin mutane sun yi laifukan da Allah tabaraka wa ta'ala bai yafe ba zai sa su wuta na wani lokaci daga baya kai su gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka sama aljanna karan fari ko da mun ci ɗaya mutum in shiga wuta ya gama yawo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rabbana innaka man tudkhila an-nara faqad akhazaytahu wa ma lizalimin min ansar ko da sakan ɗaya aka sa mutum a gidan wuta lalle yayi asara ya wato ya tabi Allah tabaraka wataala ka kare ya ku yan uwa ku kula da ainihin wato aqidar ku kula da ainihin tauhidin ku waɗannan fitintunu kar su zo su raba ka da ainihin wato tauhidi bakka da jari bakka da wani abu wanda ya kai aqida din nan duk fitina da za ta faru to ba sunan ta fitina ba idan aka yi mukarana da ainihin wato abin da ya shafi wato ainihin tauhidinka Allah tabaraka wataala yana jarraba yana jarrabar wato ainihin bayi da ainihin fitintunu daban-daban wato abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake mallaka wa bayi shi kansa dukiya ko 'ya'ya ko wani abu na gidan duniya shi ma ana ce masa fitina kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle za mu jarrabe ku da ainihin sharri da kuma alkhairi a matsayin gwadawa a matsayin mu jarraba mu ma'ana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar maka da wata wato wata musiba to ita din ma fitina ce wato jarrabawa ce idan ya saukar maka da kuma wani alkhairi na dukiya ko wani abu da kake so na duniya to shi din ma kuma wato jarrabawa ne wata ya Allah tabaraka wata'ala yake cewa lalle da dukiyoyinku da kuma ƴaƴayenku wannan fa a matsayin fitina ne Allah tabaraka wata'ala a gurin sa ne lada mai girma yake shine wanda yake bada ainihin gidan aljanna wata aya Allah tabaraka wata'ala yake cewa wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da a ce mutane za su haɗu wato gabaki ɗaya akan kafirci kowa ya zamto mujirmi kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da sai mu ba su ruwa wadatacce linafti na kumfihi don mu jarraba su da wannan ruwa ɗin ma'ana da za su kafirci Allah tabaraka wa ta'ala su daidaita akan dariqatul kufur domin da yawa daga cikin magabata abin da suke cewa shine wallahu mustaqamu ala dariqati ana magana akan da mutane za su zamto jahirai su zamto kafirai ne dariqatul kufri ake magana ba wai dariqatul imani wat tauhid ba duk ke cewa wasu sun ce wancan din ake nufi amma dai da yawa magabata suke cewa ana nufin da mutane za su kama kafirci da Allah ta'ala sai ba su ruwa wadatacce daidai su su samu amfanin gona su samu dukiya mai yawan gaske linafti na fihi domin mu jarraba su a ciki idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga daman jarraba ka sai ya tara maka dukiya ne kawai da wannan zai kama ka sai ya baka duk abin da kake so saboda a gidan duniya ka hole ya samu damar kama ka gobe a kiyama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka fitina wacce take wato ta mutum shi shi kadai tana sauka a kansa ne shi shi kadai wannan kuma abin da yake magance ta Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da ita ya kawar maka da fitina jarabawa da kanka kai kadai wato shine anashin yin sallah da kuma takawa ina ka ce sallah an fara da wato salloli na farilla mafi girman sha'ani ko ita ce sallar asuba a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kwarai da gaske akan cewa duk waɗanda ba sa zuwa ko kuma alamomin da ake gane cewa wani akwai alamar munafunci a cikin zuciyarsa shine a ga cewa bayya ke zuwa sallar asuba a cikin jami'i ba kuma ya halartar sallar isha kuma a cikin jami'i ya ku yan uwa ku kiyaye da salloli da Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta shi akan mu salloli guda biyar a cikin yini matakar dai bawa ya riƙe wato yin salloli guda biyar musamman kuma a cikin jam'i Allah tabaraka wa ta'ala zai kare shi daga fitintunu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa duk wanda ya sallar asuba akan lokacin ta cikin jam'i yana cikin wato kulawar Allah tabaraka wa ta'ala har wato har rana ta fadi abu na gaba da Allah tabaraka wa ta'ala sanadiyya sai yake kawar da fitina daga kan ainihin bawa shine taqwa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mafi girman wannan kuma shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a koyi lokacin da ka samu damar da ba wanda zai san kayi kaza ba wanda zai san ka dauki kaza sai ka ji cewa lalle ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ne ka kiyayi wannan abin to lalle irin wannan yana daga cikin mafiya girman tsoron Allah tabaraka wa ta'ala lalle yana daga cikin abin da aka sani shine waɗansu mutane sun shiga wani kogo dutse ya zo ya rufe kowa ya hararo ya ambaci wato ayyuka wanda yi daga shi sai ubangijinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato yaye musu wato wannan rufi na ainihin kogo da dutse ya zo ya rufe dutse ne suke ciki ya zo ya rufe ta yadda ba su ture ba wane ya ambato ya ubangiji ka san nayi kaza domin ka ya ubangiji nayi kaza domin ka wannan in ya faɗa ya dan matsa wannan ya faɗa ya dan matsa na ƙarshe yana faɗa ya buge gabaki ɗaya wannan yana daga ciki ya ku yan uwa kowa ya yi tunani ya ga cewa yanzu inda wani abu zai faru da shi akwai abin da zai iya tawassuli wanda yana da yaƙini tsakaninsa da wanda ya halicce shi yake yin wannan abin ko ya yi wannan abin ta yanda inda wani abu zai faru zai iya wa Allah ta'ala magiya da wannan abin lallai idan ka yi tunani kaga cewa dukkanin al'amuranka na rayuwarka ba wani abu wanda ka riƙa wanda kake yi ba don kowa ba sai don wanda ya halice ka tsakaninka da shi ne kaɗai kake wannan abin ko ka yi wannan abin lallai akwai alkhairi idan kuma ya zamto babu lallai ka gyara ka samar da wato waɗansu alkhairi wanda suke tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin al'amura da Allah tabaraka wa ta'ala yake kalla ya kawarwa da ainihin mumini musulmi fitintunu shine wato ainihin sadaka ba da sadaka din nan ya ku yan uwa yana da girman sha'ani a cikin addinin musulunci baya da kuma addu'a wato yawan yin addu'a yana daga cikin halayya ta ainihin mutanen kwarai da kuma ainihin tarkul ma'asi wato barin sabo ya ku yan uwa ku kiyaye wato ainihin sabo Allah tabaraka wa ta'ala baya da haka kuma umarni da kyakkyawa da kuma hali daga mummuna yana daga cikin al'amuran da Allah tabaraka wa ta'ala yake kawarwa da ainihin bawa kutuntunu sanadiyyarsu huzaifa Allah ya kara masa da yake cewa mun kasance a zaune a gurin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa da sai yake cewa daga cikin ku wane ne ya kiyaye haddace fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi fitina sai huzaifa yake cewa gani yake cewa fitinar mutum a cikin iyalansa a jarraba mutum cikin iyalansa da dukiyarsa da ɗansa da makwabcinsa abinda yake kankare wannan fitintunu ɗin shine wato ainihin sallah da azumi da sadaka da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna wannan kuma hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda imamul bukhari da muslim dukkanin su sun rawaito wannan fitina kuma wacce take gamewa wacce idan ta zo kowa da kowa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa lalle ku kiyayi fitinar da in ta zo ba iya wanda suka yi laifin kaɗai take shafa ba tana shafar kowa da kowa ne kamar wato ainihin a kyale mutane su yi abin da suke so su yi ta sabon Allah idan an ce za a yi wa'azi za a gaya musu cewa a'a Allah ta'ala fa shi kaɗai ne wani sai ya ce ai addini ra'ayi ne lalle addini ba ra'ayi bane sai na Allah yake cewa da ra'ayi ne idan mutane suka zo wajen shafa akan hoffi to da haifi shafi wato kasa ɗin ba sama ba lalle ya ku ɗan uwa addinin musulunci ba wai ra'ayi bane lalle umarni da kyakkyawa wannan wajibi ne akan wannan al'umma musamman kuma da suke shugabannin jagorori cikin al'umma gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tsayar da kowa zai tambaye shi ba tare kuma da ainihin wanda zai rika maka fassara ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutum face Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da shi kai da Allah tabaraka wa ta'ala kai kadai babu kuma turjuma tsakaninka babu wani da rika maka tafinta ya ce Allah ya ce kaza kaza a kai da Allah tabaraka wa ta'ala lalle al'amari ne wanda ke da girman sha'ani duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi jagorantar jama'a lalle ya tabbatar ya tsaya musamman akan abin da ya shafi wato umarni da kyakkyawa da kuma hali da ainihin mummuna yanzu mummuna ya yi yawa ta yadda zai zama mutane suna cikin gidajen su ma ba su da kwanciyar hankali ana bin mutane har gida ana ɗibin dukiyoyinsu ana dukansu ana masa barazanar za a kashe su saboda tsabar wato lalacewa ta ainihin yanayi da kuma yaduwar fitintunu da muke ciki kuma dukkanin waɗannan ba ba wai ayan arna ba ne a ayan musulmai ne kafin ma la'alla kafin ma su zo gidan mutum a ranar sun yi salloli guda biyar la'alla ko sun yi sallah ɗaya la'alla ko sun ce la ilaha illallah ko sun yi wani abu daga cikin wanda yake tabbatar da cewa waɗannan mutanen fa musulmai ne lalle wannan yana daga cikin wato fitintunu wanda suke yaduwa wanda suke game kowa da kowa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yana daga cikin fitintunu ya ku yan uwa shine wato yanda ake yakar mu wajen aqidunmu yanda ake yakar mu kowa ya ta magana akan abin da ya shafi wato ainihin addini alhali shi kuma ba shi da ilimin addini ko ba shi ma da alaka da abin da ya shafi bayar da ainihin fatawa ba shi da wani ilimi na ainihin fahimtar addini amma sai ka samu mutum shine mai dora mutane akan abin da ya shafi addini ko kuma da kansa da kansa yana biyo kansa fatawa yana ta kuma sukan malamai yana ta aibata su ya ku matasa musamman ku domin irin waɗannan al'amura sun fi yaduwa cikin ‘yan uwa matasa lallai ya ku ‘yan uwa matasa ku yi amfani da hankulan ku yi tunani da kyau idan al'amur ya shiga maka duhu ka tabbatar wane ne wato wanda yake kokarin riko da littafin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda kake kyauta masa zaton cewa lalle ya fahimci addini ka je ka tambaye shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka inda yake cewa ku tambayi ma'abota ilimi dangane da wani sha'ani idan ya shiga muku duhu idan dai ku din ba ku sani ba ya ku ɗan uwa ku yi salati da kuma neman aminci ga bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka ya faɗa cikin littafin sa yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ubangiji ka kara wannan kasa ta mu zaman lafiya da kuma albarka wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka kara masa albarka da kuma zaman lafiya wanda suke kokarin tayar da hankalin mutane al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen fitinar mutane wajen sata da tayar da hankali Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye da su in ba za su shirye ba Allah ta'ala kai ka halice su ba wanda ya fi karfinka Allah tabaraka wa ta'ala ka mana maganin su duk wanda suke tsaye wajen hidimar harkar tsaro wanda suka tsaya a matsayinsu na jami'an tsaro ko wanda suke ma 'yan sa kai Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su kariya a karan kansu ka kare su daga duk wani makirci ka kuma ba su nasara ya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta wa 'yan uwa musulmai duka wanda suka ga mutuwa mu kuma ka samu cika da imani musamman ainihin wato babanmu mahaifin su malam Abdullahi da Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa jiya yau aka yi masa janaza Allah tabaraka wa ta'ala ka ji ɗansa da rahama ka sanya kabarinsa ya zamto rauda min riyadul janna ya ubangiji ka jin ansa da rahama kamar misali da yusuf da su zahiru da duka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ka karɓi rayuwarsu musamman waɗanda suka rasu a wannan yan kwanaki din nan Allah tabaraka wa ta'ala ka musu rahama ya ubangiji ka yafe musu ka sa mu cika da imani in ila salatikum yarhamukumullah